أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم كم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله أتكين إيقوانسا ya ƙara juyo da mu wannan lokaci mai albarka da muke cikin dausayin aljanna dausayin zikiri dausayin ambatan Allah shine Qur'ani muke fahimtar kuma wannan Qur'ani mai girma littafin Ubangijinmu mai girma muke fahimtarsa kuma alhamdulillahi da tafsirin shehinmu kuma maulanmu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala an alhamdulillah bara muka fara kuma muka tsaya gashi Allah ya kawo mu bana insha Allah za mu tashi a inda muka tsaya Allah ya amfane mu da shi tsoron Allah da ake samu a ciki Allah ya sa muna da rabo a ciki Allah albarkace mu da Qur'ani Allah albarkace mu da hadisan manzo Allah da ke ciki Allah albarkace mu da tafsirin maulanmu shehu radiyallahu ta'ala anhu kowa sai ya kyautata wato saurara kuma ya nutsu farai da gaske dan albarka da take sauka ta same shi wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu ta hijiriya muhammadiya alaihi salatu wassalam to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المعذر والباء به بنظرة تأتي لنا بالظفر فلما أحس عيسى فلما أحس عيسى منهم الكفر falamma a hasa yayin da alima annabi isa ya sani daga wajen wato su kafiran nan min humul kufra sun shirya wato kafirci ma'ana makirci suna shirin wara kasu da sun yi nufin kashe shi Allah ya ambaci kisa da kafirci haka kawai ka zo ka fada mutane ka kashe sai Allah ya ambace shi kafirci saboda munin abun kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambace shi a cikin hadisi ingantacce manzon Allah yake cewa a cikin hadisi wato bukari ya rawaito shi la tarji'una ba'di kufaran kar ku zama kar ku koma wa kafir ku zama kafirai bayana yadribu ba'dukum riqaba ba'ari ba'arin ku yana dukan wuyan ba'ari ma'ana kisa kafirci ne kuma yazo a cikin sahihul bukari ge manzalla yake cewa tibakul muslimu fusuqun zagin musulmi fasikanci ne duk wanda yake zagin musulmi san fasiki kenan kuma fasikanci wa qitaluhu kufrun kashe musulmi kafirci kenan don haka Allah ya ambaci kisa a nan wajen falon ma a asa isa min humul kufra yayin da annabi isa alima ya sani min humul kufra ka sun yi shirin kashe shi wa aradu qatlahu sun yi nufin kashe shi kala sai annabi isa yake man ansariya waye mataimaki na a awani mataimaki na zahiban tafiya ila Allah zuwa ga Allah li ansura dinahu dan taimake shi qala al hawariyuna sai hawariya wannan na annabi isa alayhi salatu wassalam suka ce nanu ansarullahi mu ne mataimaka Allah a awanu dini mataimaka addininsa wa mu ashiyahu isa su ne atba'u isa mabiyan annabi isa alayhi salatu wassalam amanna billahi mun yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala wa sharka shaida ya isa ya isa bi anna muslimuna mu masu mi kauya ne ga Allah mun musulunta ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكسبنا مع الشاهدين ربنا يا أبنجدهم آمنا بما أنزلت كنتم معرفة ne sai kuma shi kenan yanzu ba ma ba ma zan canji ta kuma kowa sun koma ma ga ubangiji suke mukataba rabbana ubangijinmu amanna bima anzalta mun imani da abin da ka sauka min al-injili na ga injila wattaba'ana rasula mun bi wannan ma'aiki naka shine annabi Isa fakatubna Allah ka rubuta ma shahidina tare da wanda suka shaida daga gare ka bil wahadaniyati da kadaitaka wani rasulika ga ma'aikinka annabi Isa ko sidiki da gaskiya ومكروا wa makara Allah wa makaru kufaru bani Isra'ila sai kafiran bani Isra'ila suka shirya mugun tanadi me mugun tanadin su suka shirya Isa kashe Isa kuma alaihi salatu wassalam wannan makirci ne suka shirya kuma za su kashe Isa alaihi salatu wassalam wa makaru su kufaru bani Isra'ila suka shirya makirci Isra'ila da Isa da annabi Isa ai suka yi nufin kashe shi wa makarallah sai Allah ya mayar musu da mugun tanadin su kansu Allah ya makin yin da su ya an alƙashima domin Allah ya jefa kamar Isa kamar annabi Isa alaihi salatu wassalamu alaman kasa da kaslahu a bisa wanda ya nufi kashe annabi Isa din wanda ba Isa Allah kuma ya daga Isa zuwa sama wanda shine na kan gaba ya ce ni ku bani kuɗi na san inda isan yake to ya karbi kuɗi zai je kuma ya nuna inda annabi isa yake to shi kenan da ya shiga gidan da annabi isa yake ko ko wanda annabi isa ya buya kuma ya shiga shi kenan shi ko annabi isa dama nan an shirya kuma za a ɗauke shi ana yana shiga sai Allah ya ɗauke annabi isa shi ko buhun annabi isa sai aka jeho masa kowa wannan jiki nasa buhunsa ne da ya mutu kuma sai a wanke wannan buhu a je abin ne a cikin kabari ya zama ƙasa da shi kenan sai Allah ya kauce annabi Isa alaihi salatu wasallam wannan kama kawai sai aka jewo wannan mutum yake na wannan mutum kuma ya laluba duk kuma ya gano a dama ya ce bari in je muku rahoto sai mu ce ai na ne na duba baya nan aka ce to kai kuma waye kai kuma waye to ni ba Isa bane suka ce to sirrin naka bai ci ba da shi dai baka fata ba dai mun gane ka shi kenan duk aka kama shi duk wannan abin da aka ce a suke cewa an yi wa Isa duk wannan mutum akewa amma wannan shi ne maganar Allah tabaraka wa ta'ala amma idan su kiristoci sun yarda shi kenan ko ba sai taba haka abin yake in ba sai taba to shi kenan kuma yana daga cikin shubuhat da aka yi musu kai ne kake neman mutum sai ka zo ka ga irinsa ashe kuma ba shi bane amma dai irinsa ka zo ka gani wani ya ce ma ai ba shi bane to ka gani in dai ba imani na ƙarshe ba yadda ba isa ba ne ba zai taso ba da haka ma Allah hana mari jimu da su ma kowa zai je ya kaban kaularsa amma Allah ya gaya mana ya ƙinin magana cewa wannan mutum ba isa ba ne ita nan wanda ya yi nufin wato wannan abu Allah ya je ba masa wallahu ubangiji kairu a alamu Allah shine mafi sanin makiri na masu makirci a ba Allah ne ya halitta makirci ma duk da baki daya to Allah ne ya halitta kana cikin wai kana taka Allah na kasa kuma ta Allah ita ce gaskiya ba haka hausa suke faɗa ba kana taka Allah na taka to wai na alheri ma ke to haka in na sharrin ne ma kana shiryawa Allah yana shiryo nasa kuma tabaraka wa ta'ala kuma na Allah shine gaskiya Allah ya shirya mana mai kyau wato mu shirya mai kyau ma'ana إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومحذرك من الذين كفروا in qala Allah wasfur ta ambata in qala Allah yayin da ubangiji ya ce ya Isa ya kai annabi Isa inni mutawaffika ni qadu duka mai karɓar ranka ne wa raduka ilayya mai ɗauko ka ne in kawo ka waje na nuna duniya na daga duniya min gairu mautin ba tare da mutuwa ba wa mutahhiruka ni ne tsarkake ka ne mub'iduka ne nisan ta ka ne min allazina kafaru daga wanda suka yi kafirci wa ja'ilil ladzina tabauka wa ni ne sanya wanda suka bi ka ne suka bi ka wa humul muslimuna su ne musulmi li'annahum wafaquhu domin musulmi su suka dace da Isa lan nasara ba nasara ba allazina ja'aluhu ilahan wanda suka sanya shi ubangiji to kuma haka akai shikenan Allah tabaraka wa ta'ala gashi ya ce zai dauke annabi Isa wa ne muta wasika wa rafi'uka ilayya wa mutayyiruka min allazina kafaru wannan aya Jidda Maulan Mushau bai kawo magana farauti Allah ta'ala anhu malamin sun ta magana cewa ba tartibin a jere take ba aikin ni rafi'uka ilayya ne sannan wa mutawassika zan ɗauke ka yanzu sannan ƙarshen zamani in dawo da kai sannan in zo in karɓi ranka dan annabi Isa bai rasu ba alaihi salatu wa salam Allah ya ɗauke shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zan ɗauko ka in kawo ka wajena lalle Allah ya kai shi wajensa amma manzo Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wa sallama ya gan shi wato ranar Isra'i ko a sama ta biyu ko a nan manzo Allah ya gan shi da ɗan uwansa wato annabi Yahaya a nan ya gan su to wannan girma ne to amma duk da wannan girma ina zai kai girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wanda sai da ya shige sama ta bakwai ya shige sidratul muntaha sai da ya je fakana qaba qausai au adina sai da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je fakana qaba qausai au adina to ai kun ga wannan girma wato ba zai ba zai wannan ba
وجاهل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وجعل الذين اتبعوك زن سنيا zan sanya allazina taba'uka wayannan da suka fi kawhumul muslimuna sune musulmi li'annahum wafaqu domin su suka dace da isa lan nasara ba nasara ba allazina ja'aluhu ilahan wanda suka sanya shi ubangiji zan sanya su fawqa allazina kafaru burgushin wanda suka kafirci bita da kai ila yawmil qiyamati haƙi zuwa ranar tashin kiyama ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ثم إلي مرجعكم sannan makomanku ilayya zuwa gare ni ne sun ma marji'ukum ilayya sannan makomanku zuwa gare ni ne fa hukumu bainakum sai in hukunci tsakaninku fi ma kattal fi ma kuntum fi tattalifuna cikin abin da kuke sassaɓa a ciki kowa ya haƙuri in ka faɗi gaskiya wani ya ja ka ja to duk ai haƙuri a bari jibi dai wannan magana annabi sa duk in an zo ƙarshen rigida Allah ya ce duk dai waje na za su dawo ni ko ni ko zan bada labari sannan ba wanda ya ce jayayya ko ba wanda ya ce ce kuma idan ya bar ku da mai gaskiya da mare gaskiya duk wajen Allah za a tafi to me sai an gwama wato numfashi kowa ya abin da ya ga dama ko kuma idan ya bar duk waje na za ku zo sai dai alhamdulillah Allah ka dakatar da mu Allah ya dakatar da kai kai gaskiya sai ka kabi kana sakama kana jin daɗi ko to kuma idan ya marce ku makoman ku duk waje na ce sa'a kuma bayyana ku zan yi hukunci cikin ku da ku musulmin da kuka ce ba a kashe shi ba Allah ya ɗaukaka shi da su da suka ce kashe shin akai suka kakkawo ƙarerayi suka ƙara to kowa za a raba rabansa a bashi shi ma kun tafi ta salma cikin abin da kuke sassafawa فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في ne الدنيا wala ira fa amma allazina kafaru to yanzu shikenan idan duk kuka zo waje na kamar yanzu duk kuma an zo an tabbata gaban Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana ba mu labarin yanda za a yi fa amma allazina kafaru amma waɗanda suke kafirci fa wa'azibuhum zan azabtar da su azaban azaba shadidan mai tsanani cikin duniya a nan duniya bil qatli da kakkashewa duk a kakkashe su wa sabi a ribace su kuma haka akai duk kuma gashi nan haka ake kai musu haka ake kai musu har ma kuma zamanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma kuma yazo zamanin sai na umma ma sai aka kore su duka baki da nasara na tirana din abin da ya faru kenan bilkatli da kisa wa sabi da riba cewa walakirat a ranar lahira kuma bin nari da wuta وما لهم min nasiri ba su kuma kuma da mataimaka wanda kuma za su zo su tsaya musu ce ba za a yi musu duk wannan abu da ake cewa za a yi musu ba وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم Muhammad lazina amanu amma wanda suka yi imani suka yarda duk abubuwan nan da muka gaya musu na Isa cewa wa ma qatalu wa ma salabu ba a kashe shi ba duk wa amilu salihati kuma suka aiki mana garci wa nuwafihim ujurahum Allah ya ce za mu cika musu ladan su والله la yuhibbu zalimi Allah dai wato la yuhibbu zalimi da bai san azzalimai wato su ne kafirai ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya daga annabi Isa alaihi salatu wassalam amma ƙarshen zamani annabi Isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mun karanta ayoyi a baya sannan mun kawo hadisai ingantattu Bukhari ma ya kafa babin saukar Isa ƙarshen zamani to duk wanda ya kokon ya yi rida saboda ga Qur'ani gangariya ya tabbatar annabi Isa zai sauka kuma hadisai ingantattu sahih Bukhari ya tabbatar har Bukhari ya kafa bazi da duk wanda ya yi kokonto a shi kenan ya rida dama abin da yake kawo kwantan sharri ne wai to shi kenan yanzu in ya sauka ai kun ce wai ba annabi zai sauka ba da shari'a mal wato kuna so ku ce wali ne kenan ko to kun ga an ba wato masu dari a hujja kenan ko wannan duk ba haka bane ina ruwan ka kai in dai Allah ya ce abu zai faru to shi kenan kai kai imani kawai ba naka mun ko ka kawo to na Allah shine gaskiya mm.
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك المذكور وانا ابن انبتو دينا نكسا النبي عيسى دينا نتلوه عليك من اكرنتا عليك من الايات نكد ايوي والذكر da ambato alhakimu gani shine al-muhkami abin kyautacewa shine qur'ani inna masala isa inda allahi ka masali adam inna masala isa musa cewa dai misalin annabi isa sai wai ji Allah wai ne abu mamaki ne a kisa annabi isa wai ne abu mamaki a kisa annabi isa ji Allah da har ake kai mun wannan rigima kawai dan dai na halitta shi ba shi da uba shine abu mamakin ji Allah kawai dan dai na yi shi ba shi da uba shine abu mamaki ni za isan za a kalla ko ni za a kalla duk abin da ya baka mamaki to za ka kalli Allah ta ka kalli abu to sai sai rigima ta kare to shi za Allah ya cewa to wai me ya baku mamaki ne bari ku ji inna masala isa misalin annabi isa sha'anhu sha'anin annabi isa inda Allah wajen Allah ka masali adama kamar irin misalin annabi adam wai labarin adam bai zo muku bane sha'anu adama a garabu kai lamarin adama ya fi ban mamaki shi isa alaihi salatu wa salam ba uwa ta yi cikin sa ba maryam ta yi cikin sa to shi adam ina uwar da ta yi cikin ma haka kawai aka kwaba kawai aka kwaba aka kera shi kai aka ce tashi mutum ya tashi wannan bai fi mamaki ba da wanda sai da aka shirya shi a ciki aka yi komai dan dai kawai an ce ba uba adamu ma ba uba to gwara ma isa alaihi salatu wa salamu kuma an sa shi a cikin ciki da wannan ya fi abu mamaki kai hawa'u ma ta fi abu isa abu mamaki alaihi salatu wa salam ai hawa'u da uba ko to ina uwar da aka shirya ta ita ma ita ma ba wani uwar tukun yadda aka yi aka gama ta ko aka shirya ta a ciki ita ma daga cikin adamu kawai aka zari kashin sa aka tashi mata kawai hawa'u tashi kawai da kuma yau dan an yi dan na yi isa kuma ba uba shine sai a ta wani cece ku ce a ta cece ku ce shanu adama lamarin annabi adamu a garabu shi ya ban mama shi ya bakunta ma shi ya ban mamaki kalakahu min turabin Allah ya halicci annabi Adamu daga turbaya sun maƙala lahu sannan Allah ya ce da shi kun basharan zama mutum fa ya kuru shi kenan fa kana basharan sai ga Adamu ya zama mutum alhaqqu min rabbika fala takunanna min mutari alhaqu gaskiya dai min rabbika daga ubangijin ka ne sai amri Isa cikin lamarin Isa fala takun kaka zamanto min almumtarina daga cikin masu kokonto cikin lamarin Isa yanda na gaya ma din nan haka abu yake isa gaskan isa ayar Allah ne tabaraka wa ta'ala kuma kalma ce ta Allah kun fa yakuni lalle ba kaman al'ada yanda aka saba ba shi kadai ya samu wannan ba kaman al'ada ba a wannan duk abin mamaki bane sai aka duba girman Allah tabaraka wa ta'ala kuma ba a kashe shi ba kuma ba a tsire shi ba kuma Allah ya ɗaukaka shi zuwa gare shi kuma duk musulmi suna girmama annabi Isa alaihi salatu kuma annabi Isa zai dawo ƙarshen zamani zai dawo ƙarshen zamani ko ba annabi ba kuma zai dawo a wajen da ba a so a faɗa kuma ya shari'a da shari'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ba wai manhajoji zai bu ba shi dare in abu ya rikice ma zai je wajen manzon Allah kabarin manzon Allah ya ce assalamu alayka ya ahmadu salamu alayka ya ahmadu me kaza kaza ne annabi yace sai in amsa masa ko in ba shi amsa wannan duk ingantattun sahihai sun kawo cikin wannan wannan wani daga hujjojin manzon Allah ya yi ne cikin kabarinsa da annabi Isa zuwa zai dinga kiransa yana tambayarsa abubuwa alayhi salatu wa salam to gaskiya daga ubangi kake kokonto ai ba zai yi kokonto ba faman hajjata fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa la tahil fanaj'al la'anata Allahi 'ala al-kadhibin faman hajjaka duk wanda jadalaka yayi tayayya da kai minan nasara na daga nasara dama wannan wannan sura ga baki daya ta sauka ne akan mujadala rigima da nasara na jirana tawagas ta taho fafaromansu da sarkinsu da ministan kudinsu da kamar irin tafiya gwamnati da take yau shugaban kasa ya kawo ministan kudi ministan noma ministan waye a tafi wata kasa kuma a je shi ya haɗu da wancan shugaban kasa sannan duk ministoci kuma su haɗu da shawarar ministocin kuma a yi magana kasuwanci a yi magana kaza kaza za ka tawagar nasara su wajen mutum saba'in ne suka taho sabon manzo Allah suka taho mutu ganin mutane masu kyau masu ado irin su da suka zaka ga nasara yau irin wannan shiga da suke yi shiga su do manyan ma shiga su kala kala da haka suka yi kuma tun manya manyan su ne aka zo za a kura annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma annabi ya girmama su sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci ake komai yana daga girmama su da manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam ranar lahadi ta yi lokacin ibada ta su yayi suka ce to za mu fita mu je ibada annabi ya ce ai nan masallaci ne ku yi ibada ta ku anan anan suka shimfiɗa su cross din da su suka yi ibada su anan wannan girma ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka duk sahabbai suka gaji wannan inna Umar yana sa hannu da fafaroman baitul maqdisi za a fafaroman baitul maqdis zai ba inna Umar mu kullum baitul maqdis sai lokacin sallah azhar sai na Umar yace da fafaroman nan to lokacin sallah yayi zan tashi jiyan sallah fafaroman shi ma yace masa nan ba masallaci bane ki sallah anan ma sai na Umar yace wallahi na yadda masallaci ne amma ina tsoro kan ne sallah musulmi su kwace su ce halifan su yayi sallah a wajen wannan shine kawai wannan shine kawai sai haka duk haka ake tafe ake ba rigima tsakanin mu da su ba rigima tsakanin su da mu sai yanzu duk kowa mu musulmin mun ki sanarwar musulunci kowa da musulmin ma mun ce ma kafiri bare kuma muka ga mutum kuma a coci eh a ce musu kafiri sunan su ahlul kitabi ko ma dai ne ne ji Allah bai ce musu kafiri ba in ma kafirai daga innal ladina kafaru min ahlil kitabi min ahlil kitabi to kai kake zaka ta malam masallaci kake shige gaba la la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi ai cikin irin wannan ne to haka su ma din su dawo su babbun America su babbun da wannan dishari ba ta da addini su dawo muna da addini suna da addini ba su yadda an soke yoyi ta nan ai kai Allah dai ai gashi nan farko ma Allah ce duk za ku taho waje na ni na faɗi yadda aka ni na ba da Rum da Farisa suka yi yaki Farisa ka ci Rum Rum Kiristawa ne Farisa Maguzawa ne sai mutanen maka suka dinga murna yawwa ai gashi nan da ahalin kitabu da maguza an yi faɗa maguza sun bubbuge ahalin kitabu mu ma haka za mu da Muhammadu bubbuge su sai musulmi suke ci ciwo sai da Allah ya saukar da sura yana ta gulbatun ruhu bi annal awum min ba'd ghalabihim sayaghlibuna Allah tabaraka fi hakuri za su rama za su rama fi fi ne cikin yan wato shekaru yan tsirari za su za su rama daga ɗaya zuwa goma to za su rama har sai ranar badar alhamdulillah Allah ya taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi yakin badar Allah ya taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana huta sai ga Jibril ya sauka Allah yana gaishe ka yana muku murnan nasara kuma yana gaya ma rum da Farisa an buga yau rum ta yi kasa kasa da Farisa shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam ga haka an yake ta munna bikin sa ai munna na na ma ai munna wannan shine karantawa amma duk bayan da aka sa abu ba to shikenan gaskiya dai cikin lamarin Annabi Isa to shikenan wannan nasara zuwa suka taho wajen manzo Allah sallallahu alaihi suka zo su ce da annabi wannan annabi ya bige da hujja su ce wannan annabi ya bige da hujja su ce wannan annabi ya bige da hujja har abu ya kice kicin yawa shine Allah ya faɗi wannan aya da abu ya kici ya kicin yawa duk sura gaba daya akan rigimin take magana to yau ne ga shi za a yanke bakin su duk da baki da shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa faman hajjaka duk wanda jihada laka ya jayya da kai minan nasara na daga nasara fihi cikin isa min ba ma da aka minan ilimi bayan abin da ya zo maka na da ilimi su ko fagamniya suke har su din ma abin mamaki ba qur'anin nan ba nasaran nan suna bin ta dik dik dik duk abin da yake ciki suna sana da shi har yau ba wanda yake yi mana kage Qur'ani da ai ba ga shi kaje daga Allah ya gaji na ya kago abin da mu ba ma kai hatta su suna cikin rigima akan wani suna cewa isan ne wani suna cewa a'a ba isan bane hatta sai da Maryam ta zo ta kama kabarta wannan ba cikin dana bane wannan ba cikin dana bane kafin ma ka gamu da shi ya gaya masa duk gayen da aka ya fago ya ta zo ta gamu da shi ya gaya masa Allah ya dauke ni da shi ban koma sarki kabar tana kuka yace bi hakuri alkiyama za ta hada mu da shi ya hakuri alkiyama ta haɗa da shi sannan ya koma to duk suna sanar da wannan to qur'ani yake ga da sun san qur'ani ba haka abin da ya gaya musu ba haka bane da yanzu gari ana ta musu qur'anin musulunci ya ƙarya ya ce kaza kaza har yau ba wanda ya faɗa saboda sun san gaskiya ne to duk ga manhajarka wanda ya ja da laka ya jariya da kai yinan nasaran daga nasarai fi cikin isa min ba'd ma da aka min ilmi bayan abin da ya zo mana daga ilimi bi amri cikin lamarinsa fa kul ga abin da za ka gaya musu ta'alau ku zo ku zo ku zo ta'alau ku zo na duwa abna'ana mu kira wa ƴaƴanmu ni in kira waya na ku kira yayan a yi kare dangi yau duk da masu da ima da kare dangi za a yi ta'alau na to abu na ana ku zo mu kira yayan mu ko abu abu na aku ni in kirawo na ku ku kira na ku wani sa'ana in kirawo matan mu wani sa'a ku kira matan ku wa anfusana da kanmu ma in kira kanmu wa anfusakum kuma ku zo sana juma'ahum mu tara wa'annan duka ثم ننتهي sannan na tabarra'u mu kan da kai cikin du'a cikin addu'a wajen Allah sana da Allah na tallahi mu sanya tsinuwan Allah alal kazibina abu sa makaryata bi anna qula mu kankan da kai ga Allah ya alwala a kankan da kai duk gaba ɗaya mu da mu da ƴaƴan mu da matan mu da kawuna sun mu daga mu da mu ce Allah ya tsine wa makaryaci ai ka san bala'i ya faru ko bi anna qula mu ce Allahumma ya ubangiji al'anil kaziba kal'anci makaryaci fi sha'ani Isa cikin lamarin annabi Isa ba kabili da farko zai to a wannan ya yi kyau yake nan gobe lokacin wala'a a fito gobe lokacin wala'a ba kabilu zalika sai karɓi wannan shikenan gobe sai lokacin wala'a ko manzo Allah aka shirya sallallahu alaihi wasallama hada an rasulullah sallallahu alaihi wasallama fatimata sai manzo Allah ya kirawo sai da fatimatu nisa'ana kenan wa aka sana al-husaina manzo Allah ya rataye husaina a wuya sallallahu alaihi wasallama saboda yaro ne ba zai iya tafiya ba wa qadal hasana hasan kuma ya so ba tafiya manzo Allah ya rufo shi ya biya a hannunsa wa aliyun yamshi sayyidina ali yana tafiya kuma kalfahun bayan su fa qala sai manzo Allah ya ce ukhruju dukku fito to ni ma da ni na fito manzo Allah ya fito da azu sai da Fatima a bayansa ga sayyidina Hussein a rataye ga sayyidina Hassan a rike ga sayyidina Ali a bayansu manzo Allah yana in nace Allah ya tsina maka ya ci ku ce amin haka manzo Allah ya fito yana faɗa ni ta ne mazalla ya ce to na shiryo kuma bismillah kafaro man nasu ya kalli annabi ya kalli ƴaƴan ya kalli wanda zai ya ce kai jama'a kai jama'a ka ai wannan danyen hukunci ka ai ka ai shi ga nan mazalla sallallahu alaihi wasallama ya shirya sallallahu alaihi wasallama faƙada sai mazalla ya ce ukuru bi abnaiku ku fito da yayanku wani tayi kun da matanku faƙada lahun kisisuhum kai fadan nasu ya ce alimtum wallahi kun sani annahu huwa nabiyyu shine annabi hakan da gaskiya alimtum kun yi sani annahu huwa nabiyyu wallahi shine annabi da gaskiya da su tafi tafi mala wa ne mutum bismillah alimtum kun yi sani annahu huwa nabiyyu wannan shine annabi da gaskiya hakan da gaskiya allazi zikira fi tawrati wanda aka ambace shi cikin at-taura idza bahaltumuhu idan kuka yi wannan mubahala da shi wannan zinene ne da shi la yamta na saraniyun ala wajil arfi wani ba na tsare ba zai wanzu akan kasa ba illa wa halaka sai ya halaka faraja udawa ba baro man ya kalle ya kalle ya kai jama'a na ga wata fuska in kace sama ta faɗo kan kasa ya ta faɗo wallahi ka ai in ko kai kun san kun halaka shi kenan qalu sai suka ce taraknal mubahalata mun bar wannan addu'a ta tsinuwa ya rasulullahi قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ya ce aslimu to ku musulunta kalula suka ce wannan ba hanya kala sai manzo Allah ya ce idan uqati dukun to shi kenan sai ya ce ku kalu sai suka ce mu salihuka za mu sulhu da kai alal mal za mu baka dukiya jizya za mu baka fa salahu sai suka yi musalaha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ala alfai hullatu za su dinga ba shi kayan sawa dubu da ba kaya kaya wani abu ne mai girma za su ba shi kayan sawa kayan mutum guda har mutum dubu. Mutum dubu biyu alkai za a bashi kayan sawa alkai guda dubu biyu za su bashi. Kulla amin a kowace shekara, wata lafi na dir'an za su bashi filce na yaki, rigar yaki, za su bashi riga talatin. Yodo na hunistan za su bashi rabin wannan, kaya dubu da filce goma sha biyar fi safar a watan safar. wani span za su dace rabi fi rajabin a watan rajab za su dace wannan inna haza lawwal qasasul ha inna haza wannan da abuwa da muka koro din nan ji Allah tabaraka wa ta'ala lahuwa qasasul haq na rande da Allah labari ne na gaskiya ba ta tsuniyoyi bane wa ma li ilahi illa Allah ba wani ubangiji sai Allah sai rabu da wannan cikin ma'arifar da cikin zadirin da ba wani ubangiji sai Allah sai rabu da wannan ƙarya kaji Allah shine Allah kawai in cikin ma'ariban ne ma ba isa ba kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala wai a ce wa na daya wa na uku wa na kaza kaza a'a wa min ilahi illa Allah ba wani ubangiji sai Allah kawai وإن الله لهو العزيز الحكيم Allah kuwa wa inna Allah ubangiji kuwa lahuwal azizu shine mabuwayi alhakimu gani cikin aikinsa فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين idan kuka juya fa in tawallau idan kuka ju- juya a arabu kuka bada baya fa in duk da wannan gaskiya da ta zo muku to fa inna Allah ubangiji alimu masani ne bil musulina da masu barna fa jazihin zai saka musu a cikin barna su قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم kul da ya kirawo su ya rasulullahi ga ya musu to waye waye yake cewa ba talkini ne wannan shine zartsar talkini a ce ki kaza ki kaza haka Allah yake ga manzo Allah kul ki kaza da ka cire wannan kul ka ce ta a- yanzu kuma ba talkini bane ka- ka- ba ba Qur'ani kuma ka faɗa ba wani abin da ka faɗa kul huwallahu da ka cire huwallahu a dai haka dai abu yayi daidai ko haka ka faɗi talkini ba ba talkini kuma karatun ba zai faɗi ba قل يا مس- يا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا اهل الكتاب يا كو يهود da nasara ka ji yadda ake kiran yahud da nasara ahli ba kafirai ba ya ahl alkitab ya ku ma abota littafi yahud da nasara al yahudu wan nasara yahud da nasara ta'alu ku zo ila kalimatin yazo kalma da sawa'in mustawin ta daidaita lam amruha lamarin ta ya daidaita tsakanin mu da ku mu mun yarda da ita ku kun yarda da ita bayyana na tsakanin ko bainakum da tsakanin ku wace ce kalmar nan ne ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا Iya ita ce kalma Allah na abu da illallah kan mu bauta kowa sai Allah wala nushrika bi shay'an kan mu tara komai da shi ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله wala ya saki za kada ya riki ba'abuna shashin mu kai ya riki ba'aban shashi arbaban iyayen gida min dunillahi ba Allah ba ka ai haka manzon sallallahu alaihi wasallama abin da ya gaya wa abi dan hatimu sai cewa su nasara sun riki shashin su iyayen gida a shashi hatimu abi dan hatimu sai ya rasulullahi ba ai haka ba manzon Allah ya ce an yi mana yace ya rasulullahi ya akai manzo Allah yace ba su halatta musu haram din Allah sun bu ba yace eh an yi haka manya manyan su abubuwan da Allah ya halatta ya halatta sun haramta musu abubuwan da Allah ya ya har- ya halatta kuma sun haramta musu Allah ya shi kenan yanzu sun sun zama iyayen gida kenan ashe ka ba ma sai an bauta ba in ka zo ka halatta wa mutane haram ka haramta wa mutane halal to shi kai ma ka zama arbaban min dunillah shike nan ka zama arbaban min dunillahi wa in tawallaw فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون fa in tawallaw idan arabu suka kauda kai an tauhidi amsa wannan tauhidi da ka kirawo su zuwa kansa ya rasulullahi fa qulu to antum ku muslimi ku gaya musu ishadu ku shaida bi anna muslimuna ay mu muwahhiduna masu kadaita Allah ne يا أهل الكتاب لم تهاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد kuma wannan aya ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake rubutawa manya-manyan sarakunan su ahli kitabin ita yake karanta musu rubuta musu ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum sai ya aika mu sallallahu alaihi wasallama ya ahlal kitabi ya ku mazawa littafi yahuda nasara lima tuhajuna wajen ne kuke jayayya ne fi ibrahim cikin lamarin annabi ibrahim da kuna ta rigima cikin isa kuna ta rigima cikin Musa to in ku Yahuda ne in kun yi rigima cikin Musa za mu ce to kila dai kuna da ɗan jin wani abu na ku ne in nasara ne in sun yi rigima cikin Isa alaihi salatu za a iya cewa eh to kuna da ɗan jin wani abu. amma me kai kun rigima cikin Ibrahim ya na ku da shi lima to hatuna fi Ibrahima dan ne kuma da kuke daya kuma fi Ibrahima cikin annabi Ibrahim nazalat wannan aya ta sauka lamma qala yahudi yayin da yahuda suka ce inna ibrahima annabi ibrahima yahudiyun da yahude ne wa qala nasara nasara kuma suka ce inna ibrahima nasarani yahuda kaja suke a'a annabi ibrahim ba nasare ne kowa ya faɗi nasa Allah yake wai ne ya kawo haka ya ahlul kitabi shine Allah yake ya ku mutane zuma tuhaduna dan ne su kasumuna kuke rigima fi ibrahima cikin annabi ibrahim bi za'amikum dariyawaku annahu ala dinikum cewa ibrahim yana kan addinin ku kuma unzilat at-tauratu alhali ba a saukar da at-taura ba wacce daga ita yahudawan suka zama yahuda saboda akwai inna hujna ilayka a cikin ta mu mun shiri da zuwa gare ka daga nan aka samu suna yahudu saboda faɗin su inna hujna ilayka kuma wal injilu da kuma a saura din wanda daga nan nasara suka zama nasara na hannu ansarullahi da suka faɗa to daga nan kuma suka zama nasara to duk ya za a yi kuma koma kan annabi ibrahim annabi wannan da a saura da injila duk sun sauka bayan annabi ibrahim shehu radiyallahu anhu yake cewa wannan shine hujja kafa magana da tarihi ana wannan aya ita ce hujjar mai kafa magana da tarihi kana yin zikirin ka shekara dubu kana lamari da shekara dubu wani ya zo da su shekara talatin bai ce naka ne mara kyau naka ne mara kyau sai ka ce masa shaka ina aji na shekara dubu kaza kaza ka sai kai kan shekaran jiya kaza kaza to wani daga wannan aya aka samu irin haka ku ku yi magana da Musa ku yi magana da Isa ma me hada ku da Ibrahim alaihi salatu wassalam wa ma unzilat at-taurat gashi ba a saukar da a taura ba wal injil da injila illa min ba'di sai bayan annabi Ibrahim da zamanin tawilin da zamani mai tsawo al-yahudiyatu yahudiyanci yahudanci na sha'a ta faru min taurat daga cikin at-taura wa taurat nazalat ba'da ibrahim at-taura ba ta sauka bayan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wal injil injila nazala ala isa ya sauka abu ta annabi isa alaihi salatu wassalam ba'da ibrahim ba annabi ibrahim wal nasaraniyatu nasaranci na sha'a min injil ta faru daga injila afala ta jima ba za ku hankalci wannan ba yin huna daga nan ne ka rage tarihi tarihi ya fita min kitabillahi daga littafin Allah hujja an kafa hujja dalili alaihi mu a gare su bi tarihi da tarihi antum haula'i hajjabtum fima lakum bihi ilm kalimatu hajjuna fima laysa lakum bihi ilm antum ku dinnan haula'i a ya haula ku mutanen nan ba haka ma muke faɗa ba kai wannan dinnan ka ga ka ga abiya ya ha antum ku dinnan haula a ya haula wa'annan mutum wa'annan wa'an Allah tabaraka wa Allah ne zai ce ku mutanen nan yahudawa ba ta kaji ba Allah tabaraka wa ta'ala ku dinnan ku mutanen nan ha jadtum kun yi jayayya kun yi rijawa fi malakum bihi ilmu cikin abin da kuke da ilimi min amri Musa daga lamarin Musa wa Isa da lamarin Annabi Isa kalmatu hajuna to dan ne kuke rigima kuma ni ma laysa lakum bihi ilmu cikin abin da ba ku da ilimi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu wallahu ubangiji ya'lamu shi ya san sha'anu lamarin sa wa antum la ta'lamuna ku ba ku san komai ba to ya gaya muku sai a kauna sa a banna ku kala Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa tabri'atan dan kubutarwa li Ibrahim ga annabi Ibrahim ne yace ma kana ibrahim yahudiyan wala nasaraniya ma kana Ibrahim Ibrahim bai kasance da yahudiya annabi Ibrahim ba da yahudi bane kayyawa yahuda suke yi wala nasaraniya annabi Ibrahim ba ba nasare bane walakin kana hanifan muslima annabi Ibrahim musulmi ne muhidi ne ne kadai ta Allah ne annabi Ibrahim walakin sai dai kana hanifan manzo Allah annabi Ibrahim ya zama ma'ilan mai kaucewa ne ga kowane addini sai addinin musulunci musulman muwahhidan mai kadaita Allah ne wa ma kana min al-mushrikin annabi Ibrahim baya daga cikin masu tsari maguza kuma larafa an maka a daki san a daki san a daki san an daki yahudu an daki nasara to ai su ma mutanen magana ta mu ma jikokin Ibrahim ne masu bautar gunki ba to ma kana min al mushi har kuma masu bauta lati da uzza annabi ibrahim ba kakan ku bane dauke kawai bauta wa lati da uzza ba
إن أولى الناس إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا inna aulan nasi mafi cancantar mutane cewa mafi cancantar mutane a haƙƙahun mafi cancantar su da ibrahim ya zama na annabi ibrahim mutanen da suka fi cancanta ce su na ibrahim ne ibrahim nasa ne lallazi na taba'uhu musulmin da suka bi ibrahim fi zamani a zamani da su suka yi mu na ibrahim ne ibrahim namu ne na can sahabbansa na zamaninsa wa hadha alladhi da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah yake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman da na kusa da ni da Musa ne sai a ce wa Musa haza wa kaza amma Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah yake wa hadha annabi da wannan annabin ma Muhammadu ake nufi ai ku zai ku nemo ko wannan tsabar girmamawa ce da Allah yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa hadha annabi da wannan annabin nawa Muhammadun sallallahu alaihi wasallama to wayannan su suka yi sauke su na Ibrahim ne Ibrahim nasu ne والذين آمنوا دون تفكر إيماني المسلمون مسلمي sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mu musulmai hannan tashin kiyama mu ne na Ibrahim Ibrahim ne namu da annahun domin su ala dinihi suna kan addinin annabi Ibrahim والله ولي المؤمنين Allah kuma shi ne majibincin muminai واتت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم Wannan aya ta sauka yayin da Yahudawa suka kirawo Mu'azu bin Jabal da Huzaifatu da Ammaru zuwa addinin su. Suka kai Mu'azu da Huzaifa da Ammaru suka ce muna da ɗan shawara da su. Duka na wayannan suka je kuma suka dinga koɗa musu addinin su. Ku rabu da mutumin nan naku, ku taho kaza kaza ku rabu da abu. Da shi kenan suka wuce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ji su ba. Suka wuce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake cewa wata tsarifati jama'u ta yi burin min ahalli kitabu daga wuta ma'abota littafi lau yudulluna ku wai ina ma su iya batar da ku
وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ba kowa suke batarwa ba illa an fito hum sai kawunan su li anna isma idlalihim domin zunubin kasar wasu alaihi yana gare su amma kuma su huta ku dai ba za su bace ba kuma ya shuru na ba san haka ba
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ya halar kitabi ya ku yahuda nasara kuma tafsiruna wai dan da kuke kafircewa ne da ayatul lahi da aya Allah alqur'ani shine alqur'ani wa antum tashhaduna da su ko da shi ko kun shaida cewa qur'ani gaskiya ne daga Allah ne annabi Muhammadu gaskiya ne daga Allah ne يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتحكمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب يا كو يهود نصارى لما تلبسون الحق بالباطل dan ne kuke takuda gaskiya da kar- ƙarya ne wa tantumuna alhaqa sannan ku boye gaskiyar ku faɗi ƙarya din eh, ku ku- ku faɗi ƙarya din na daga tubobin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kun san shi duk ku suka ce ba shi bane ai eh, duk abin da aka faɗa zai faɗi kishiyansa ba haka ba haka Allah yake nuni ba ko dan ne yanzu dai haka ne wa antum ta'lamuna gashi ko kun san gaskiya ne ta kaddama irin wannan aya ta gabata fi suratul baqara a surar baqara وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون وقالت طائفة طائفة جماعة من أهل الكتاب ندق يهود نصارى يهودا قالت فقال لبعضهم لبعضهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا كي إيماني da da abin nan da aka saukar ga muminai ai alqur'ani shine qur'ani wajahan nahil kullun yahudawa a cikin sharri suke in suka bi wannan kofa Allah ya toshe ta sai su ballo wata Allah ya toshe ta suka tafi yanda za a yi yadda za mu yi mu kaje da mutanen nan mu raba su yanzu a samu waɗansu manya-manyan burafi su zo su sun yi imani da Muhammadin da safe to shi kenan sai yamma ta sai su sace kai dai mu mun ga abin nan dai banza ne mun bashi to in mutanen suka gani sai ce to kun ga fa mutanen nan malamai ne ba komai ya sa suka fita ba sai dan sun san abin nan karya ne kaji wani ma kirki kuma Eh, ba komai ya sa suka fita ba sai dan sun san abin karya ne yanzu mu daina rigima da shi mu zo mu ce ma mun bi idan muka bi da safe yini guda sai mu zo mu ce duk mun bari duk karya ne ba haka ba to sai masu hankali ce wallahi mun bari da dan mun san abin karya ne to mu zo mu bi aminu mu imani da alqur'ani wajen annahari farkon rana awwalahu farkon sa wa kuru sannan ku kafirce bihi da qur'ani akirahu karshen rana la'allahum almu'minuna ko cewa mu'mina mabiyan manzon Allah yarjuna an dinin sa ba addinin suke ku malamai ne abin da ya san kuka fashi kun san abin ba gaskiya bane ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم to in wannan hanya ko ba sai ba to ga wani kuma ga wata shubuha wala tuminu kai yahudu da nasara kar ku sake ku imani la su sadduku kar ku gaggata an yuta a hadin a ce za a ba wa wani mutum misla ma uji ta irin abin da aka kowa ya zo da annabta daga yau ya yi ko kaza kaza ba wani abu da za a ba wani wanda ba bai hude ba haza kalamuhu wannan magana su ce wato wai kar ku ce illa liman tabi adinakum sai ku ce sai dai ga wanda ya bi addinin ku kar ku dace da kowa illa liman tabi addinakum sai ga wanda ya bi addinin ku za ku dace da shi amma mutum da bi addinin ku ba ku ce ba akan komai yake ba وإن الهدى هدى الله أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم da ya mutu ya rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam innal huda shari'a je hudallahi shari'a Allah ce wa ma adahu dalalu abinda ba shari'a Allah ba fata ne kuma Allah yana da iko yana da yanci an yi wuta a hadin ya ba wa wani mutum misala ma uci in irin abin da ya ba su ko ya ba wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a hadin Allah mai iko ne ya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam misala ma uci in irin abin da ya ba kai da mafi farzikin sa ba aw yuhatuku inda rabbikum ko wannan mutumin ma Allah ya ba shi abin har ma ya kada ku a ranar tashin kyama wajen jayayya ya zo da gaskiyar da ku ba ku da ita kuma shi ya yi nasara ya ci ya rambanta ranar tashin kyama ku ba duk ba kuma haka za a yi ai na ta buga su kan ku karɓa ɗin kan ku yarda da kuwa ɗin hatta ya hatajju alaikum har sai dai shi wannan da aka bashi ya kafa hujja a wajen ku inda Allah wajen Allah tabaraka wa ta'ala قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء kul da ya musu innal fadala ya falala ne yadillahi a hannun Allah take yi fihi man yasha'u annabta a hannun Allah take Allah yana ba da ita ga wanda ya so kamin aina lakum kai na kuka samu annahum la yuta ahadi cewa ba za a ba wani ɗaya ba misala ma uji irin abin da aka ba ku والله wasi'un ali Allah ko mai alwacin wato falala ne kasirul fadli ne yawan falala ne alimun masani na biman huwa ahluhu ga wanda ya cancance ta يختص برحمته man من ya sha Allah yana kebanta da rahamati da rahamarsa man ya sha'u wanda ya so sai ba shi annabtarsa Allah tabaraka wa ta'ala والله ذو الفضل العظيم Allah ma abocin falala ne mai girma sai ya zaɓi annabi Muhammad ya ba shi sai ƙaƙa kenan ومن أهل الكتاب من تامنه بإنتاج يوجه إليه Allah tabaraka wa ta'ala yana ta faɗan fa muyagun abin shi dama an ce la ta haji wannan a sannan ninka kakka tsokan wanda ya fi ka girma to sai ya kwaso ma wani abu kuma da baka sani ya ce to eh wani ne zai ce kaza kai kaza kaza kaza to sun tsokano ɗaya gashi nan kuma an biyo su an biyo su ana sai wa min ahli kitabi yana daga magowa littafin na yahuda nasara man in ta manu akwai wanda a cikin su wanda in ka amince masa ka la amince masa ka bashi ajiya bikin tsari da malin kasirin dukiya mai yawa yu'addihi ilayka zai kawo ma ranar da ka zo ka karba ranar karba yanda ka ba shi kuɗin nan mai yawa ba zai taɓa kowa ba zai baka li amanati ka bi da amanarsa to wannan fa kuma ta ja ke lata ga ta Allah ya faɗa ta Abdullahi bin Salami kamar Abdullahi dan Salami auda'ahu rajulun wani mutum ya ba shi ajiyan alfan wani a kai ukiyatin ya ba shi ajiyar ukiya ta zinare dubu da ɗari biyu ukiyatin zahaban na zinare fa'addaha ilayhi sai ya ba wannan mutumin wannan ajiya ta sanar da mutumin ya zo karɓa to shine Allah yake faɗa wa minhum daga cikin su kuma ya ومنهم من تامنه بدينار لا يوجه إليك إلا ما دمت عليه قائما wa minhum akwai daga cikin ahli kitabi yahuda na sasin nan man in ta man wanda in ka amince masa ka ba shi ajiya bi dinarin ko ka kwabo ɗaya ma ko kwabo ɗaya ka ba shi ajiya Hmm? la yu'addi ilayka ba zai dawo ma da shi ba illa likiyanati sabi da ha'incinsa illa ma dumta alaihi qa'ima sai dai in ka dawwama a kayanan wajen sa ka ce wallahi ko ka bani ko in zauna shekara a nan ko ko sai dai a mutu sai in ya ga zai ci kunya ne kuma to sannan zai kama wa huwa ka'abu bin lashraf shine ka'abu dan ashraf mugun na wanda mun yi labarin ta ya fici manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwarai da gaske wanda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa zai isa mun shi maslamatul ansari yadda shi zai isa to ya je wannan dabara ya kashe shi to shine ka abu dan asrafu audahu rajulun wani mutum ya ba shi ajiyar dinaran dinare guda ɗaya kawai faja adam da mutum ya zo karɓa yake ai ban san ka ba malami ba a saka wannan da ni ba duk da dimbin kuɗin sa wa marar da hu ilayhi bai mayar da wannan dinaran zuwa gare shi ba ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل wanda ya sa ne suka da irin wannan hali zalika dalilin da suka ga wannan hali bi annahu domin su yahudawa kazu sun ce laysa alaina filun ni na sabilun ai ba laifi a gare mu mu ci kudin balarabe cin kudin balarabe banza ne kai mu kashe shi ma banza ne shi wannan shine aqidar da yahudi shi ya kashe balarabe ma ibada yi kai ya kashe duniya ma sun ce Allah ya ce ku kaɗai ne ya'ana ku kashe kowa don ku zauna lafiya haka suke cewa sha'abullahi muktar yanzu wannan duk ƙarya ne ga yin zalika ya Allah ƙwazo ya ta alaina filin na sabi domin sun ce dan ba wani laifi a gare mu filin na cikin larabawa al'arabu laraba sabilin babu ismin ba zunubi in mun ci kudin ba larabe ko mun kashe su na rike gani suna ta kashe falasina ko wai a ce a haukan tebur yanzu mu wani tebur za a hau mu bar ibada to sun sun ce kashe ba falasinan ibada ce to wanda kan tebur za a hau ka hana bai hude ibada ai sai dai kuma shi ma kamar yamma da irin ibada ta in ga mutuwa zai san mutuwa kuwa zai iya kashe falfalafi ne dubu bai damu ba amma da an kashe yau da yahudiya guda ɗaya kaji ana ta yayaɗawa a labarai kenan an kashe mutum an kashe mutum amma su yahuda laraba masu ba mutane ba ne duk gaba gida to wannan shine aqidar su waya kuluna za ka ji suna faɗa alallahi abu sa Allah alkazu wa ƙarya in nisbatu zalika ilayhi da dangana wannan zuwa gare su wai Allah ne ya gaya musu haka wai su kudin balarabe banza ne sun yi ƙarya wa nan bare manofiye di ahadi wahum ya alafuna alhali sun sani annahum kazibuna su maƙaryata ne bare manofiye di ahadi wadda ke fa inna allaha yuhibbul muttaqin bale wallahi suna da zunubi inji Allah kai su tabaraka wa ta'ala bale wallahi alaihim alhisna suna da zunubi man aufa bi ahadi wanda ya cika alƙawarin sa allazi ahada Allah alaihi wanda ya alƙawarta wa Allah wattaqallaha ya tsoron Allah fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu tsoron Allah إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم إن الذين كانوا إنهم يشترون يستبدلون سكي تنجو بعهد الله da alƙawarin Allah da ya da su din nan amana ce amana Allah su yau ahli kitabu din nan wa aimanihim da rantsuwarsu halifihim rantsuwarsu alkazi kazibina suna makaryata suke canjo wannan da samanan kalilan dan kuɗi kaɗan min amru diyan daga rayuwar duniya ulaika wannan la kalaka la nasiba ba su da rabo ba da rabo lahum gare su fil akhirati a ranar lahira wala yukallimuhum Allah Allah ba zai magana da su ba gadaban alaihim dan fushi a gare su wala yanzur ilaihim Allah yarhamuhu ba zai ji kansu ba ma wayan an kalle ta ma ai ko baban ka kai laifi akwai laifin da in ya kalle ka ma ka san akwai dan ma dan taushi taushi amma ma kaga inda kake ma ba a kallo to ka san abin ya ya fi zafi eh kallon su ma ba za a yi ba ai Allah ba zai ji kansu ba tabaraka wa ta'ala yawmal qiyamati dan ta jama wala yuzakihim ba zai tsarkake su ba ولهم عذاب أليم azaba nazimun almulamun abin sa rarrafi ya tabbata a gare su وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم في الكتاب لتحسبوه من الكتاب wa ma huwa min alkitab wa inna minhum ai akwai daga cikin dai ahli kitabi su yahuda nasa'in nan lafari ba akwai jama'a ta'ibatan jama'a yaluna alsinatan za ga suna cancanta harshen suna lankwasa shi alsinatahum harshunan su bil kitabi da in sun zo suna karatun a taurai inda tarin yake shi ma sai a dinga karantawa kamar shi ma littafin Allah din ne ana tantance harshe litasibu don ku batu wannan ƙarerayin da suke faɗa min kitabu shi ma daga cikin littafin yake allazi anzalahu Allah wanda Allah ya saukar da shi wa ma huwa min alkitabi wallahi ba daga cikin littafin yake ba ويقولون هو من عند الله kuma da kan zaka ji suna cewa wai daga Allah yake wannan وما هو من عند الله ba daga Allah yake ba ويقولون على الله الكذب kaziba wa hum ya'lamu wa yaquluna suna faɗa ala Allah abu ta Allah al-kaziba qariya hum ya'lamuna al-hali sun ta annahum kazibuna maqaryata ne wa nazala ha ne zuwa ta sauka lamma qala nasara najrana yayin da su dai tawagan nan ta nasara najrana suka ce inna isa wai annabi isa amara shi ya hore su an yaka ki zuwa rabban su rike shi Allah isa ne yake mu rike shi Allah Muhammadu kaga ce komai shine Allah ya mayar musu da raji yake musu ne ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ma kana li bashari ma yan baki da ya kamata ba li bashari ga wani mutum ɗaya ma ba annabi isa alaihi salatu wa salam ga take ba an yi wuce hullahu mutumin nan Allah ya bashi alkitaba littafi wal hukuma da hukuncin littattafan nan ai fahaman li shari'ati ai fahimta shari'a ba wani mutum ka tsarkake wannan shine yankakken magana da Allah ko kowa ya saurari wannan magana ya huta zancen ka zo ka samu bayin Allah ka ce wai sun ce a bauta musu arziki ƙarya ne ba ga su ma'addatan Qur'ani ne kuma sun san karatun Qur'ani to ba wanda zai san littafin nan ya san ilimin cikin sa ya san azabar wanda yake a bauta ya san abu kuma yake da wani ya bauta masa ba ne saurin idan da zai yi wannan ma kana li bashari ba ga wani mutum ɗaya ma kowa ya ce an yi cewa Allah Allah ya bashi alkitaba littafi wal hukuma da fahama li shari'ati fahimtar shari'ar littafin wan nubu'ata da annabta sun mai kula sannan mutumin nan ya ce lillahi da mutane ku ibadan li ku zama bayana bayina min dunillahi ba Allah ba ta wannan mutum ba in dai da gaske Allah ya bashi littafi Allah ya bashi fahimtar littafi bare a ce kuma Allah ya bashi annabta to wannan mutum ba yanda zai ce wani ya bauta masa sai dai za mu zo nan gaba gashi zai Allah zai faɗa kila dai wata magana ya faɗa kai ku an ne baka san me faɗa ba kace ya ce a bauta masa abin da zai zo gaba zai faɗa amma ba wani mutum da zai faɗa haka kowa ma ya huta sun mai kula linnasi sannan wato wannan mutum ya ce da mutane kunu ibadan li ku zama bayi na min dunillahi koma bayan Allah ba wanda zai faɗi wannan sai dai mu sai dai wanda aka ba littafi aka ba fahimtar littafi aka ba shi annabta ne zai gaya wa mutane ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولكن sai dai mutumin da aka ba shi littafi aka ba shi fahimtar littafi aka ba shi annabta kadai dai abin da zai gaya wa mutane kunu rabbanina ku zama arifai ku zama na Allah kunu rabbanuna ku zama wa'anda aka dangana wa Allah rabbaniyai mutanen rabbu mutanen Allah ba ne rabbaniya arifai abin da zai gaya musu kenan ku zama rabbaniyai ku zama ulama malamai amini na masu aiki da ilimin nasu ai suna da arifai ko malamai masu tsoron Allah masu tabbatar da ilimin nasu ba hayaniya ba abin da wannan mutum zai gaya kenan to shi ko Qur'an na in kai tadabburin sa ka fahimci abin da yake cikin sa za ka koma ga Allah za ka zama na Allah za ka yi ma'arifa har ba komai sai Allah tabaraka wa ta'ala to nan ne rikicin ya faru shi ko shekani yana can ya sha ruwan sanyi ya murza abu ya zuba kuɗi a jiwu ya danna zakka ya danna kaza kaza kaza kuma ya ce wai zai fahimci abin da ka fahimta wallahi ba zai yi haka ba addinin nan yan uwa ba da wasu aka samu addinin nan ba sai da annabi ya bar sai da Khadija sai da annabi ya bar ji ƴaƴanka kowa na so ya zauna cikin ƴaƴanka sai da annabi ya bar maka manzo Allah ya tafi garu garu hira jabalun nur ya tafi dutsen nuru ko wajen wajen mil shida tsakaninsa da cikin maka sannan manzo Allah wai nan ma bai isa ba sai da manzo Allah ya hau kololo dutsen ya je dinga shiga cikin kogo ya wata ya yi kwana arba'in ya da ya kwashi abinci sai sai yana cikin wannan gogon ne kaji abul haqqu sannan gaskiya sai masjid وجاءه جبريل جبريل ya zo masa duk masu masara hadisi suna cewa faza hulak wa za hulaku abu ɗaya ne wannan wa ba ta ka akimi ba ce ta tafsiriya ce amma su alfai sun san me faza hulaku fatahi ya zo ma sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi fatahi ya zo masa sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya zo masa to wanda wannan aka samu addini yanzu to Allah ƙarya ta yi wannan ta fahimci wannan addinin da sai da aka ban maka aka bai iyali aka ban kowa aka je aka shiga daji aka hau dutse aka shiga kogo aka dinga zama ba lantarki ba fitila ba komai ba karatu ba sallah ma ake ba duk malamin da ba sallah ma aka dinga akwai tahannusi tafakkuri kawai tahannusi tafakkuri kawai aka dinga yi wai tafakkaruna sannan Allah ya fata abul haqu sannan ma'arifa ta zo sannan jibrili ya zo sannan aka aiko manzo Allah to shi kenan kawai sai kansu da kadan dan murza aka aka ka bai wannan addini ba ka bai shi ba ba ka bai shi ba kuma bayan haka Allah ya gaya ma fihi ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabiha akwai ayoyi wara wara jin ne jin larabci ya san su jin ne jin larabci ya san su akwai su kuma sun ka je ni ka ya mutu wannan in dai kana jin larabci sai an ma sharhin ta amma kuma akwai wata mai rikitarwa ba kowa ya san wannan ba sai rasu kuna bil ilmi sai wanda kafa su tafi cikin ilmi sai wanda suka bauta ilimin dan zatin Allah suka nemi abubuwa da shi kenan kawai da baka fahimci maganar mutane kai ai kadiya ce a bauta masa Allah ya ce wallahi ba haka bane ai ba wani wanda zai ce a bauta masa abin da yake cewa mutane ne kai zahiri bari ka ji ka huta kunu rabbani ne yake cewa ku zama rabbani ku zama arifai to ita nan ba in mutum ya zama rabbani ya zama na Allah sai kaga ya yana ambatan Allah sai ba ka iya ko ka ce ya shiru ba zai shiru ba ana tare ya zai ya shiru ko ka ce ya shiru ba zai shiru ba kai ko ko an ba ka naira dubu na aka ce balaji ke cika ni ma ma lokacin zan zama nuna ma aukacin zana ba wani ya ga ɗansa yana ziki ya ce wani kai ma da kai ake tsokanan Allah duk wanda ya zo ya nema rago haka gani na fito gani na fito ya ka gani ai rago ta da ba ka zo Allah da kuma ya zama rago ya a uzulillahi na shaitan rajim ko kuma wani zai zage ka ce ka faɗi ubanka haka Allah ne ubanka baka ji Allah ya ce ka zikiru kuma aba kuma au ashaddu zikira ku ambaci ubangiji yanda kuke faɗa yayan ku kai yafi haka mai kiran sallah da yake kwalla Allah ya kiran sallah a cikin ya kwalla ubansa haka a cikin lafiya amma Allah ya kwalla tabaraka wa ta'ala kunu rabbani na kai jama'a kowa ya zama rabbani kun ji wai haka ake cewa kowa ya zama alifi walakin sai dai shi wanda Allah ya bashi wannan ya kulu ya ce kunu rabbani na ku zama rabbani na ubangiji rabbu na rabbani rabbani ubangiji rabbu ku zama rabbaniyai ulama malamai amili na masu aiki da ilimin su ma kuntum ta'lamuna saboda abin da kuka sani ai ta'rifuna kuka sani na daga ta'rifuna alkitaba kuka san littafin nan wa bima kuntum tadrusuna saboda abin da kaka dara suna kuke karanta littafin nan bainaku ku kuna karata shi ne ba dan aban kudi ba ba dan komai ba dan ku fahimci littafin Allah ku jiyo ma'arifa littafin nan zurfi ne da shi ba a da shi warware shi za a yi ta yi kowace aya ɗaya za a warware shi har sau saba'in har ma kuma arifai sai na ali karramallahu wajahu ya ce zan iya fassara ba ta bismillahir rahmanir rahim ta cika littafi ana lamtara kuma sai an lamtara kuma saba'in fassara ba ka ji fassara ba ta bismillahir rahmanir rahim sai na ali ya ce zan iya kayan raƙumi saba'in to ina kuma fassara sun ina fassarar mi'ara ina fassarar bismillah din gaba daya ina fassarar alhamdu gaba ki da to mu ba Allah mu rika littafin nan komai yana ciki za a fito da ilmai da yawa za a fito da ma'arifa da yawa a ciki dan haka muka rike wannan tafsiri kwarai da gaske ya daga abin da ya fito mana da shi irin wannan hikima da sai na lege ta zan iya lafta kayan rakumi saba'in a fassarar sa ta bismillah to da abin da kuke karanta wannan littafi bai naku tsakaninku ولا يمنكم أن تتخذوا الملائكة wannan ina arbaba shi dai mutumin nan da aka bashi kitaba aka bashi littafi aka bashi fahimta abin da yake cikin littafi wala amru aka bashi annabta kuma wala amrukum wa zai hore ku an tattace zul malaikata ku riji malaiku wannan biyina ku riji annaba arbaban iyayen gida kamar ta kazatu sa'ibatu kamar yanda sa'ibawa jama'a ce ta wani addini tana nan iraki tarki al malaikata su waye malaiku ne kuma allolinsu wal yahudu kamar yadda yahuda suka riki uzairan shi uzairu shine Allah saboda ya haddace a taura su wasu gama haddatan qur'ani a al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba adadi wannan sara kamar yadda nasara suka riki isa annabi isa
أيامركم بالكفر ba da izantu muslimu a yamurkun da ku yanzu wannan annabi ko wanda aka bashi littafi da sanin sa ya hore ku da kafurci ba da bayan izantu muslimu na bayan ku musulmi ne masu miƙa wuya ga Allah ai la yartaki zalika ba zai nemi wannan ba وإذا خذ الله to haka ba haka ba magadan annaba fa haka ba waliyai fa magadan annaba ba wani abu ne waliyai ba wanda suka san ilimin littafi suka san abin da yake cikin littafin nan in zahirin ka zo sun fi ka dama ba ɗinin ka baka da kafa ma a nan wajen to su ne waliye ba wani yaro irin waliyan mata ko sai kutu ya zauna gindin bishiya ruwan sama ya dake shi rana ta dake a ce wannan shi ne wali ba wannan an shirya wannan zamani a wanda sun haɗa ilimin zahiri din sun haɗa ilimin batini to ya za a su da suka san littafi suka san abin da yake ciki su ce wani ya rike su ubangiji bayan akalla tabaraka wa ta'ala ya za a yi wannan sai abin da za su faɗa kenan walakin kunu rabbaniyuna wanda suke ta koya kowa kenan walakin kunu rabbaniyuna wannan aya za ta kowa ya haddace ta kowa ya haddace wannan aya ka ji dai abin da za a faɗa kenan kawai ba abin da za a faɗa sai dai walakin kunu rabbaniyuna وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه واذكر كتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma ka tunatar ma Allah tabaraka wa ta'ala yana mutuna mutuna mutuna abinda da baka sani ba za a ce ma ka tuna ba abinda da baka sani sai a ce ma yanzu ka san abu amma abinda da ka sani abinda duk muka sani a alamul arwah yanzu muka zo alamul ashbah muka manta to sai Allah ya ce wa mutuna ku tuna ku tuna mu ake faɗa jamun a tafi mufradi a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wazkur ka tuna ya rasu ya Allah Allah ta mantawa ba sai da Aisha ta ce yazkurullahi fi jami'a hayali yana tuna Allah cikin duk zamaninsa shi ne kawai mantawa ba sallallahu alaihi wasallam wazkur ka tuna إذ أتب الله عند الله يرقي ميثاق النبيين القور النبا أحدهم القور النبا الله يفارا يرقي القور ga abin da Allah ya rika komai na annaba Allah yana faɗa na annan Muhammadu ne ba a faɗa sallallahu alaihi wa sallama ga abin da aka shirya lama ate naku ku annabawa idan na baku min kitabin na daga littafi wa hikmatin da fahimtar abin da yake cikin littafin nan thumma ja'akum rasulun sannan wani ma'aiki mai girma shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam laraba in tana so ta girmama abu sai ta nakara shi in tana so ta girmama abu sai ta nakara shi ai ba ma laraba mun mai muna faɗa haka idan wani babba ya faɗa aka ji aka ɓata abu in kuka zo zo sai ce ba a gaya muku ka ayi kaza ba ba a gaya muku ba ai wai shine ban gaya muku ba zai ce ba a gaya muku amma ba a san wanda ma ya gaya muku ba ai ga abin zai fi ban tsoro a ce ai an gaya muku da kyau ya ce ai na gaya mu a sai a ce ai an gaya ma bai ko shi ne kaki to wai ai na gaya ma ko to shi ne aka yi a nan wajen sun maja a kuma rasulu sannan wani ma'aiki ya zo muku waye wa a ce na kunnan dai da kuka sani muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah ya zo muku muka ji limama a ku mai gaskatawa ga abin da yake tare da ku min alkitabi na ga littafi wal hikmati da ilimin littafin wa muhammadu shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama la tu'minunna bihi za ku yi imani da shi wa la tansurannahu za ku taimake shi za ku yi imani da shi irin imanin sahabbansa muhajirai wa la tansurannahu za ku taimake shi irin taimakon sahabbansa ansaru in adraktum idan ka riske shi wai haka annaba ake nan ba annaba Allah ya tara fa tun gabanin ba a yi duniya ba ma ba a aiko su ba. Allah ya tara su cewa in na yi ku na ba ku aikenku na ba ku lissafanku sannan ma'aikin Allah annabi Muhammad ya zo muku za ku ba annabtar ku yi imani da shi yanzu shi ne annabin ku ku yi imani da shi wala tansurannahu ku taimake shi ku zama kwamandojinsa ku zama mayakansa za ku yi wannan wala tansurannahu ku taimake shi za ku yi wannan wala tansurannahu ku taimake shi in adaraktum in kuka rike shi ana aqarantum wa aqattum ala zalikum qala ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala yace musu aqarantum kun yi furuci bidalika da wannan kun tabbata wa aqattum kun yi ruko kabiltum kun yi ruko ala zalikum abu sa wannan ishiri a hadi alkawari na qalu aqarna sai ma annaba suka ce me ke gare mu Allah ba za mu ci yin furuci ba mun yi furuci Allah cewa in ka ba mu littafi ka ba mu annabta ka ba mu ilimin littafin nan annabin nan naka Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya zo za mu tashi daga annabta mu yi imani da shi mu taimake shi ana ana fashhadu wa ana wa akun min shahidin qala sai Allah ya ce musu fashhadu to ku shaida ala anfusikum abu sakawunan ku wa asba'ikum da mabiyanku ku shaida wa ana ma kuma na shahidina ni ma ina daga cikin masu shaidawa Allah ba in abu ya zama na annabi Muhammadu ne Allah komai zai yi da wasa yana kore kansa wasa a fasin su mu Allah ma kalakana kun abasa amma in abu na zama na annabi Muhammadu ne Allah har rantsuwa yake da aka ce ya ba annabi Muhammadu Allah ya rantse wa bihe na rantse da lokacin walha wallahi idza taje ma wanda aka rabu ko ma kala duk abu sai ga Allah yana rantsuwa to dinan fa yanzu ko da cije yayi alƙawari ai an san haka ne ko ina kuma annaba amma Allah yake to ni ma na shiga dan shaida wa ana ma'akum ni ma man na tare da ku mina shahidin daga cikin masu shaida wa ana mina shahidina ni ma na daga cikin masu shaida ma'akum tare da ku kaman faman tawalle ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun faman tawalla duk wanda ya bada baya ba'da zalika bayan wannan alƙawari alisa ka alƙawari annabin ya zo sallallahu alaihi wa sallama ya ce bai yadda zai ajiye annabtarsa ba bai yarda ya imani da annabi Muhammadu ba, bai yarda ya taimaki annabi Muhammadu ba, to fa ula'i da humul fasiqun wa'annan su ne wa'annan sai ka ji wannan magana. Ka san su a cikin da'irar majalisa ce daga Allah sai annaba a ciki. Tabaraka wa ta'ala. Allah ya rika alƙawarin su. Kuma Allah ya ce duk wanda ya canja to shine fasik. Kai ina wannan kalma za ta shiga nan. kamar yanzu ka zo ka samu majalisar dattijai ko majalisar ƙasa ka danna zagi a ciki ai haka za a dinga to wannan zagin kanwa zai fada kanwa zai fada yanzu ko layi ga umul fasikun kanwa zai fada wannan annaba ne yanzu wannan bai nuna ma girman manzon Allah ba annaba ana annabta shine karshen daraja annabta shine karshen daraja a wajen Allah fasikanci kuma shi ne ƙarshen ƙasƙanci a wajen Allah. Allah ke kuka ki sayin ɗauko ku da ƙarshen darajar can kawo ƙarshen fasikanci din nan. Ai ba wula ga umul fasikuna wannan su ne fasikai to me me me me mutumul guda ya faɗa ne. Kuma to kuma to kuma to kuma to akan wajen Allah matsa. To za mu ji kuma abin da Shehu radiyallahu ta'ala an ya faɗa sai nasa ne a cikin wannan magana din nan. Wannan maulidi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan aya kuma wannan aya ta isawa kowa ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan tun kan halitta komai yawan an ce manzon Allah shine asalin komai tun kan halitta komai sai kiyaman maki da tashi bayan ya ce inna ma ana bashar ah, inna ma ana basharun din kuma Allah mai iko ne ya mai da shi haka to bare kuma Allah ya faɗa da kansa wannan aya dai ba ma hadisi bane bare ka ce abubuwa ka ji yanda Allah ya rika alƙawarin annaba ya ce in na aiko muku Muhammadu kaza kaza kaza kaza kaza to mu ji abin da da shehu ya faɗa akan wannan aya amma abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato abinda Allah ya faɗa na daga rigayen annabtan manzo Allah manzo Allah ya riga kowane annabi Allah tabaraka wa zakara huwa wa zakara huwa Allah ya faɗe shi farawal qadi ya ba alqadi ya rawaito Allah ya rahama a gare shi daga wannan a cikin littafinsa a shifadi ta'arifu huquqil mustafa ya rawaito hadisai masu yawa na rigayan annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga kowane annabi ha Adamu ma da yawa ma duk abin da nake cirowa daga wajen alkazi iya a shafarsa na ciro a wannan babi sai abin da ya zama na fannin tarihi ne malaman tarihi ne suka faɗa shi ku alƙazi ya zo da wannan ba wannan kuma sai a tafi wajen su ibn ishaqa Allah tabaraka wa ta'ala yace ni zaqan nabiyina lama atina kum min kitabin wa hikmatin karanci aya ka ji cikin ma'anar wannan aya abinda aka rawaito daga sayyidina Ali dan Abi Talibin Allah ya yarda da sayyidina Ali sayyidina Ali ya ce Allah bai taba aiko wani annabi ba tun daga annabi Adamu sai Allah ya rike alkawari ga wannan annabi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa kai wannan annabi idan na baka aike annabi imam idan aka aiko annabi Muhammad kana nan kai wannan annabi kana da rai wannan annabi za ka yi imani da annabi Muhammad za ka tashi daga kan annabta ka tabi annabi Muhammad annabin gaskiya ya zo da sai za ka taimake shi yanzu kuma za ka mutu dan shi kuma shi ma wannan annabin Allah zai ce je ka ka ɗau wannan alkawari ga jama'aka ka zo ka gaya wa jama'a ka to jama'a ni fa na zo amma fa annabi ne amma fa annabi Muhammadu bai zo ba idan annabi Muhammadu ya zo to shi ne annabi ni da ku gaba ɗaya tun mun zama almajiransa ku yarda da wannan kowanne sai ya gaya al'ummarsa wannan da makamancin wannan hadisi aka karbo daga malam siddi da malam katadatu an karbo daga katadata ya ɗaukaka shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya ce ni ne farkon annabawa cikin halitta ni aka riga halittar ma kafin kowa kafin adamun ma duk gaba ɗaya kuma ni ne ƙarshen aiko wa ina ruwan Allah shi ne farko aka kuma ajiye shi kuma sai a ƙarshe aka saukar da shi ya halaka man halaka an bayyana shi domin dama ɗan jayayya wanda shi jayayya kuma ya halaka a wannan to ya aka yi zuwa ƙarshe ya ake zuwa ƙarshe sai haka ne kuma kai da Allah tabaraka hikima Allah ce tabaraka wa ta'ala dama dan ya cika shi dama ana cika abubuwa da abin da ya fi shi kyau da shi ne mai ke zo kuma me zai biyo baya wannan ma na daga cikin hikima kowa ya zo da ya biya nasa don manzo Allah ya zo kuma kowa ya kafa fatiha ya tashi sallallahu alaihi wasallam ولذلك ذكر في الآية sabida haka aka ambata cikin wannan aya مقدما على نوح to sabida haka aka faɗe shi cikin wata aya kuma Allah ya ɗora shi kan annabi Nuhu ma وغيره da wani annabi Nuhu ma عن الإرباد بن سعيد an karɓo daga irdadu ɗan kariya رضي الله عنه Allah ya yarda daga irdadu ɗan kariya قال سمعت رسول الله irdadu yake na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi يقول yana cewa في عبد الله ni bawan Allah ne خاتم النبي ni cikamakon annabawa ne إن آدم لمنجد Adamu yana kwaɓa cikin taɓansa na ki haka. Sallallahu Alaihi Wasallama. Ko kuma sai kaka. Tun Adamu yana kwaɓa ma ni an naɗa ne bawan Allah ne ni ne cikamakon annaba ni an sarauta ni ma an yi komai. To ko wannan kuma ba abun mamaki ba ne. Yanzu in kyamarar bidiyo ta wasu ɗau zaman nan namu. Da tuya diya diya gane wannan karatu. in kyamara bidiyo ta zo ta wannan karatun nan namu har tashin kiyama inda nesa da bidiyo da kasa za a dinga gani ko za a dinga gani ba kila yanzu mu ma yi shekara ɗari biyu ɗaya gani amma za a dinga gani to ga ranar yancin kashe ga an nuno duk tsofaffin Nigeria da suka rasu duk suka yawa duk ga an nuno su ko da wanda duk sun daɗe a kabari ko kai aka yi wani ɗaurin aure aka yi abu in in ka zo ka sa ka sai ɗin bidiyon ba zai fi shekara sai ka dinga Allah sarki ka ga wani Allah sarki ka ga wani yau shekara sa kaza da mutuwa amma ga shi nan kuma da jikinsa da komai yana magana to bature ya iya wani abin da bature ba zai iya ba bature ya nuna zaman nan namu jiya ba zai iya wannan ba ko zai iya ya nuna zaman nan namu jiya to shi ko Allah in ya nuna wa wani waliyinsa ya zo ya sanar da daji ya ce dajin nan zai zama gari wata rana mutane kaza kaza za su zauna wannan har kafirai suna yi har kafirai suna yi ba ma wai musulmi ba Allah ya nuna wa wani ya zo ya ga abin ya ce wata rana za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza a na wajen kuma a yi wannan shine burgewa a wasu dan an yi zai to wannan Allah ya tabaraka wa ta'ala Allah ya yi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya ba shi annabta kuma manzon Allah yana nan da jikinsa da ransa tun Adam ma ba a faka shi ba da ya gani kuma ka imani ga baki da kuma ka imani ka kubuta kuma ka ji kaji kuma ka yarda dan ba ka yarda da aya ga ta nan ba dan ba ka yarda da hadisai balabalai ba ga su nan kuma to mu dai ni kaji mu ga girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to وعلى دعوة أبي إبراهيم Wani ne addu'a babana annabi Ibrahim rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum وبشارة عيسى ni ne bishara annabi Isa mu bashiran bi rasulin ya fi min ba ji ismuhu Ahmadu to ya ake da annaba nan suka san shi suka san sunansa ko wanne yake faɗan sa in ba shi haka aka san shi aka san sunansa sallallahu alaihi wa sallama to وكان آدم في الأزل Adamu ya kasance a azal in za ka ce azal ka fi jin a duniya da lahira sama Adamu ya kasance a azal يكنى بأبي an محمد nema alkunya sunan Adamu baban Muhammadu وعلى البشر kuma ana ce masa baban duk ɗan Adam وروي har rawaito أنه تشفع لمحمد shi annabi Adamu ya nemi kamun kafa da annabi Muhammadu حين أصابته الخطيئة yayin da tuntuɓan nan ya same shi ya ci itaciya تاب الله sai عليه Allah ya gafarta masa ya ce Allah dan annabi Muhammadu ka gafarta mu Allah ya ce haka ka san shi dan jin daɗi ba wai dan tuhuma bane Adamu ya haka ka san shi ya ce na duba duk kafafuwan al'arshi na ga abin da kai wa in an yi masallaci mai kyau an yi hasuna sai a yi ma ado da ayoyin Qur'ani da sunan Allah ko sai ta al'arshi da sunan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi da sunan Muhammadur Rasulullahi aka yi mata ado Adam ya ce na san duk wanda ka haɗa da sunanka Allah duk in ka aima kishiya din nan amma ka haɗa sunanka da na Muhammadu Rasul na san mai girma ne a wajen ka Allah Allah yake na gafarta ma kuma ba dan shi ba ma da ba a yi ka ba bari shi ma da ba a yi ka ba sallallahu alaihi wasallam to وعن البراء an karɓo daga malam barra'i قال ya ce إن يا رسول to الله sahabi ne barra'u bin azibin ya ce mun ce ya rasulallahi مشى وجبت لك النبوة kai wacce aka naɗa ta annabta ne قال sai manzon Allah ya ce وآدم بين الروح an naɗa ni annabta tun adam yana tsakanin rai da jiki bai tashi ya zama ma mutum ba ni aka naɗa ni annabta sallallahu alaihi wasallam وروي an rawaito عن عمر بن daga الخطاب sayyidina Umar dan Kattabi رضي الله عنه Allah ya yarda da sayyidina Umar قال sayyidina Umar yace في كلام cikin wata magana da ya dinga hira da annabi yana yi wa annabi kirari Umar ne ya zauna yana ta faɗa annabi kirari ga annabi azanu sai da annabi ya kuka sallallahu alaihi wasallam jin daɗi sai da annabi ya kuka to فقاله النبي صلى الله عليه sai وسلم da annabi ya kuka saboda daɗin maganar kuma mu dinga wa annabi kirari sallallahu alaihi wasallama to me Umar ya ga annabi ne haka ya haka أبي أنت وأمي يا رسول الله Umar ya ce, Na ba da uwata da ubana fansa gare ka ya annabin Allah, لقد بلغ من فضيلتك girman ka ya kai عند الله a wajen Allah.
أن بعثك آخر الأنبياء Allah ya taso ka kai ne ƙarshen annabawa, وذكرك في أولهم amma ya ambace ka a farkon su kai ne farkon su wa minka wa min nuhin. Hmm.
قال Sai Allah ya ce, وإذا من النبي Ka tuna yadda muka riƙa daga ma'ai annabawa ميثاقه alƙawarinsu ومنك da muka riƙa daga wajenka kai ne farkon su.
ومن نوح sannan muka rika daga Nuhu ma آية karanci aya ka ji أبي أنت وأمي يا na رسول ba da uwata الله.
da ba na ba da babana da uwata fansa gare ka haka ake ga manzo Allah uwata da ubana duk su mutu kai ka rayu ya rasulullahi haka ake ga annabi har yanda ake wa annabi magana sallallahu alaihi wasallam Mhm.
لقد بلغ من فضيلتك girman ka ya kai أن أهل النار cewa yan wuta يودون أن يك- أن يكونوا أداؤك suna yin guri cewa ina ma sun bi ka kai Muhammadu
وهم بين وهم بين أدبائها Suka suna cikin rufin wuta din nan يعذبون ana azabtar da su amma suna cewa ina ma mun bi Muhammadu.
يا ليتنا أطعنا الله Haka وأطعنا suke cewa kai tansu ina ma sun bi Allah sun bi annabi Muhammadu.
وروى الشيخ أبو الحسن الحراني Shehu Abul Hassan al-Harani ya rawaito al-Magharibi mutumin yamma في كتابه a cikin littafinsa الذي صنفه wanda ya yi shi بأسماء النبي cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama وتفسيرها da fassara sunayen akwai suna wajen ɗari biyu da wani abu suna nan ko to su jigge fassara su ya dama duk sunan manzo Allah su basa ne sallallahu alaihi wa duk wani suna na su basa ne sallallahu alaihi wa sallama Muhammadu Muhammadu abin yabo wai su basa ne shi wanda Allah dukkan sa yabo ne sallallahu alaihi wa shine Muhammadu su basa ne to haka duk sunayen manzo Allah sallallahu haka wannan malam ya dinga bin sunayen nan to ya faɗa a cikin wannan littafi أنه صلى الله عليه وسلم cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama كتب نفسه ya nasabta kansa فقال sai manzon Allah ya ce أنا محمد ni ne Muhammad dan Abdullahi بن عبد المطلب dan Abdul Muttalibi فرفع نسبه إلى ya kada nasabta ta haƙi zuwa Adamu ma'ana dan Hashimu dan Abdul Manazi dan Usayyu dan Kilabu dan Murratu dan Ka'abu dan Lu'ayyu dan Galibu dan Fihiru dan Maliku dan Nasiru dan Kinanatu dan Mudrikatu dan Iliyasu dan Mudaru dan Nizaru dan ma'addu dan adnan dan udadu dan muqawwamu dan nahiru dan tairahu dan ya'rubu dan yashjabu dan nabitu dan isma'ilu dan ibrahimul kalilu dan tarahu dan nahuru dan sarungu dan ra'u dan falaku falaku ɗan ubai ɗan aibaru ɗan shalaku ɗan arfa kashazu ɗan tamu ɗan nuhu alaihi salatu wa salamu ɗan lamaku ɗan matusha laku ɗan ukunuku shine annabi idris alaihi salatu wa salamu ɗan yardu ɗan mahalilu ɗan ƙainanu ɗan yanishu ɗan shisu ɗan adamu alaihi salatu wa salamu wannan ibn ibn ishaq ya zo da shi a cikin eh, eh, tarihinsa ثم قال sannan da manzo Allah ya zo Adamu min turab wa adamu bai min turab da yake Adamu kuma na ƙasa ne dan ƙasa ne kenan shi ku Adamu daga ƙasa ne kenan wa turabu ita ku ƙasa min az-zabadi an yi ta daga kumfar teku wa zabadi min al-maut ita ku kumfar teku daga igiyan nan ta teku da take bugawa aka samo kumfar teku wal maut min al-ma'i ita ku igiyan nan da take bugawa ta teku daga ruwa ma'u min ad-durrati ruwan kuma daga lu'ulu an fara durrati min ad-dubabati lu'ulu anya kuma daga girgije hajiri wa dubabati unshi'at ita ku hajirin ta faru min nur muhammad daga hasken manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa in sahha hadha in wannan hadisi ya inganta in jahati laqali ta wajen cirowa wa sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama asal al-wujud shine asalin samuwa insani ta ɗan adam diga kai asalin komai da komai khalqan wa takwinan a halitta da kasantarwa hadisin ku yana da abudi yana da wanda ya dafa masa yana da hadisin da ya dafa masa in ana rikicin hadisi in wani hadisi ingantacce ya dafa wannan ya faɗi da sai a ce shi ma wannan gaskiya ne to yana da abudi faɗo mana shi mu ji علينا عباس an karɓo daga ɗan abbas Allah ya kare ya gare shi قال Abdullahi ɗan abbas ya ce قال عليه الصلاة mai tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce لما خلق الله آدم yayin da Allah ya halicci Adamu أبدل الله إلى sai الأرض Allah ya sauko da ni ƙasa a cikin tsatsan Adamu, في سلبه a cikin tsatsansa bayansa ma'ana, جعلني في سلب نوح kuma Allah ya sanya ni cikin jikin Nuhu, haka Adamu ya, Nu- hasken ya zo jikin Shisu, daga Shisu ya zo jikin Idrisu, a taho a taho har aka zo Nuhu ga Muhammadu jikin Nuhu, في السفينة ya shigar da ni kwami jirgin ruwan Nuhu.
وقذفت في النار Ni ne a jirgin ruwan Nuhu kuma yau sai da ni kuma ni aka jefa a wuta, ai yana jikin Ibrahimu kuma ai a jikin annabi Ibrahim.
ثم لم يزل sannan Allah bai gushe ba يقولني في الأرض yana ciro ni daga wato tsatsan mazaje masu girma إلى الأرحام الآية zuwa mahaifan mata masu tsarki فأخرجني الله من بين har Allah ya fitar da ni tsakanin Abdullahi da Aminatu.
هل يلتك يا على سفاهين Ban taɓa shiga jikin namiji ko jikin mace ba a ce wannan macen ko namijin nan ya yi zina ya zubar da ruwan banza ba a taɓa wannan ba.
إلى هذا المعنى Zuwa wannan ma'ana أشار أمه العباس amminsa babbansa Abbasu ya shi ya yi nuni da ita رضي الله تعالى Allah ya yarda da amminsa Abbasu حيث قال yayin da Abbas ya ce يا رسول الله ya ma'aikin Allah إني أحب أن أمدحك ni ina so in ma kirari kimin izini in tashi in waka fa ya Rasulullah قال sai manzo Allah ya ce قل لا يفت الله fa فاك ita Allah ya sa bakin ka ya gigi to ban manzo Allah ya gaya mutum haka ba sai ya yi shekara ta ruwa ba hakuri sai ba zai faɗi ba don da suka gaya ma haka yaji manzo Allah ya ce ita Allah ya sa bakin ka ya gigi to من قبل هاتك في البلاد وفي مستودعها يخطب الورق تو.
ثم هبت البلاد لا بشر Abbas yana waka ga Abbas yana waka ونتبت تركب السفينة وكيف أحدى ونسرا وعلى تو.
ولقرقوا ولست نار الكبير مستكما تجول فيها ولست تهترق ينقل من صالب إلى رحم إذا مدى عالم بدا طبق حتى سوى بيتك المهيمن من كل فعلها تاتها النسب وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وجاءت بنورك الأفق ونحن في ذلك الديار وفي النور وسبل الرشاد نخترق أردت سبعك من تهيا وصرت ذلك فأتدق صلى عليك الإله دائمة حديد كرك وكل ما لتقو to gwara fa ku dinga jin irin wannan wai fa wa'annan maganganu da ake gaya manzo Allah ba kaje kagen sufaye bane haka sahabban ma suka faɗa haka Allah ya faɗa haka annabin ma ya faɗa sallallahu alaihi yanzu wanda da yana tafiya kan wannan me kike nema kuma na maulidin sa kace ai bai yi ba me kike nema kuma to da aka gane kuma aka yi ta kawo hujjoji ayaye kuma ta ai sahabbai ba su ba ai wannan wannan duk muguwar magana ce to mu ji na abbal abin da yake cewa من قبلها Ibta ka ji daɗi ya Rasulullahi min ƙabli hatun ba duniya da lahira, في الظلال sannan ka ji daɗi a inuwa al'aljannatu kuma yanzu an yi Adamu kuma an sa ka zuban Adamu yana aljanna, وفي مستودعين sannan ka ji daɗi a wuri حيث يخطف الورق inda ake banka ganye yanzu Adamu ya ci itaciya Allah ya sako da shi ƙasa yanzu da Adamu da Hawwa kuma suna ɗaura ganye yanzu kuma kai kana nan kuma inda ake ɗaura ganye ya Rasulullahi ثم أبشت البلاد sannan ka zai kewa garuruwa يا بشر أنت kai ba mutum bane a wannan ba mutum ne da za a gan shi gashi ba ولا مدبة ba boka bane ولا علف ba matsatsaku ba بل نطفة kana wato haske ne mani ne ma'ana تركب da السفينة ka hau kwamin annabi nuhu وقد ألجم نصرا wa ahlahu algaraqu alhali algaraqu dulmiya aljama nasaran yayi wa gunkin nasar wa ahlahu da yan bautar gunkin yayi musulun zami ولست نار الكريم ka gangare wuta annabi ibrahim kana nan jikinsa تجول فيها kai ka dinga kewayawa a ciki ولست تعمل kai kwa ba za ta kone ba ashe sirrin da annabi ibrahim bai kone ba kenan imana kan haka wani sharidi za ka wani sharidi ji kan manzo Allah ko imamu zainul abidin yake cewa ibrahim fa ba dan mu ba da ya kone eh wai yana nufin ba dan kakan mu ba shine abin ya motsa a cikin zashi ma ibrahim fa ba dan mu ba da ya kone haka wannan sharidi ya faɗa wai yana nufin ba dan kakana ba sallallahu alaihi wa sallama da ya kone to وقال من سالم baka gushe ba ana ciro ka daga tsatson mazaje masu girma إلى رحم zuwa mahaifan mataye masu tsarki إذا مدى عالم in wannan jama'a ta shige بدا دوا sai wata jama'a kuma ta faru حتى حتى سواء المهيمن hatta tawa bai tukal muhaiminu har gidanka mai tattaro ka din nan ya tattaro ka من كندفة a cikin matar Iliyasu dan mudurka ita ce kin duhu الياء madaukakiya تعنت duk manya manya na karkashin ta ko ko duk abin da za a gaya mata na daraja ta huce nan وأنت لما ولدت kai ya rasulullahi yayin da aka haife ka أشرقت الأرض to ya ya taho ya taho ya zo cinduhu kuma an taho tunda aka zo Ilyasu dan mudurkan za a sako a zo Abdul Muttalib ya taho ya taho har ya yanke shi dai kai yayin da aka haife ka أشرقت الأرض kasa ta ya haske جاءت بالنور duni al'ufuku sakanni sun haskaku da hasken kai ya rasulullahi ta haskaka duniya duk wannan haske da ake gani hasken muhammadu rasu ta wannan ne za ta ake gani ta hasken manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan kafin sa ba a samu ba فنحن mu ma in ji Abbas في ذلك الديار muna cikin wannan haske بالنور muna cikin wannan haske dai وسبل الرشاد muna hanyar shari'a ka gashi nan muna ce ta hanya خرجت سبع قبائل kai kai isra'i kuma ka hau sama ta bakwai har ka je sudratul muntaha وسرت ذات الجلال تعالى har ka tafi ƙarƙashin girman Allah kuma kana ƙanshi aka zo inda Jibrilu ya tsaya yake kai ka isa ka shiga الله الإله Allah ya yi salati a gare ka دائمة a dawwame عديد خلقهم adadin halittansa وكلما da نأت duk ma adadin wanda ya magana kowa ya shi Allah ya ma salati to kaji shehu ibrahim radiyallahu ya ta'alifi ba kuma shi asalani ma ya ta'alifi a wannan wannan asida shehu ibrahim yake cewa na so Allah ya ja ran abbas ya ga tafiyar manzon Allah kuma bayansa wannan tafiya ta abbas ya faro tun kan duniya taho taho taho ya zo ya tsayar da ita wajen haihuwar manzon Allah da Isra'i ina ma abbas ya tsawo ya ga tafiya kuma ai ba a gama ba shi ne dai jikin sayyidina abubakar shi ne jikin umar shi ne jikin sayyidina usman dama ya ce aliyu minni wa ana min aliyu shi ya taho ya taho shi ne jikin duk wani bawan Allah duk haskensa ne shi ne dai yake da tafiya kuma har duniya ta kare sallallahu alaihi wa sallama har yau tafiya ake ba a gama ba sallallahu alaihi da haka wanda ya suka ce wai ma'ana saniya sunaini din nan na wujud saniya sunaini wai na biyun biyu in kace Allah ba wanda ya isa ka faɗa sai manzo Allah komai ma ko to sadin sa ne dai manzo Allah kar za a faɗa to mu gyara zuciyar mu wajen manzo Allah sallallahu alaihi da gaske ake lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to قال الشاعر me sharhin hadisi ya faɗa shine askalani إن صح هذا Kace in wannan hadisi ya inganta wajen ciro magana يؤيد صحته kuma wannan hadisi akwai hadisin da yake karfafa cewa ingantacce ne in ji askalani أخرجه عبد الرزاق abinda abdurrazaki ya fitar مسنده a cikin musnadin abdurrazaki malamin hadisi ne da malamin hadisi ne ujin bil arabi ya faɗi wata magana yace wa- wato sayyidina wa- wa- wato sayyidina khabiru Muhyiddin ya yi mashhadi da sayyidina Kabir ya ga Kabiru yake tambaya Kabiru kai duk waliyan Allah ka sani ne Kabir yake da na zata haka da na zata duk waliyan Allah na sani yace sai wata rana na je Baitul Maqdis Abdurrazzaq yana zaune yana karanta hadisin sa shi wannan mala Abdurrazzaq yace sai na ga wani yaro kyakkyawa yana kwance yana bacci kabir ya ce sai na zo na da yaron nan da kafa na ce haba yaro ba ka kunya ga Abdulrazak yana karatu tana nan kana bace ce kai malam ka dami mu muna karatu wajen Razzaku mu muna ka sai kabir ya ce sai na san to mutanen ne wali ne wannan sai na yi wa Allah ladabi na sa ashe ban san duk bayin Allah duka ba ga wani ma ban san shi ba so mu ce malam Abdulrazak hadisin da Abdulrazak ya fitar sanadin mustaqim da sanadi wato danganan sa madaidaici yan hadisi jabir daga hadisin sayyidina Jabiru dan Abdullahi ala yace yace kullu ya rasulullah Jabiru yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akbirni ya Rasulullahi ba ni labari ya awwal shay'in khalaqa da farkon abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta kafin ya halarci komai ala ya jabiru sai manzon Allah yace ya Jabiru إن الله خلق قبل الأشياء Ubangiji ya halicci kafin ya halarci komai hasken annabinka من نوره daga haskensa shi kuma فجعل ذلك النور sai ya sanya wannan hasken na annabinka يزور حيث يشاء yana kewayawa inda Allah ya so da بالقدرة ikon Ubangiji.
ولم يكن في ذلك الوقت لوم Babu allon lauhin mahafuza a wannan lokaci, ولا كلام babu alƙalamin kudura a wannan lokaci, ولا جنة babu aljanna, ولا ba نار wuta ma a wannan lokaci, ولا ملك ba mala'ika ma, domin duk ba a yi ɗan adam ba, ɗan adam wayannan duk an yi su ne da ɗan adam, ko me da kake ji an yi shi da ɗan adam. ko ne har mala'ika an yi shi dan dan adam shi ko dan adam Allah ya shi dan zatin sa kawai amma komai dan dan adam aka yi kuma komai bawan dan adam ne dan adam yake wani da har mala'ika ba komai duk dan adam aka yi shi to ba dan adam din ma bare a shi shirya maka kaya duk ga baki da tun wannan lokaci ba wa'annan ولا سماء ba sama ma ولا أرض babu kasa ولا شمس ba rana ولا قمر babu wata ma a wannan lokaci ba aljani ba dan adam din ba فلما أراد الله yayin da تعالى Allah ya so ya ɗaukaka Ubangiji ya halitta halitta قسم ذلك sai ya raba wannan haske na annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gida hudu وثلث من الجزء الأول sai ya ɗauka so na farko ya halicci da shi القلم alƙalamin ƙudura don haka za ka ji wani hadisi ya ce awwalu ma khalaqa Allah ta'ala alƙalama farkon abin da Allah ya halitta alƙalami wai bayan manzon Allah sallallahu alaihi shine ake faɗa dama ba karanta hadisi yadda za ka yi da shi yadda za ka haɗa shi da wancan ka fitar da hukunci shine ilimi dama to ومن الثاني اللوحة kaso na biyu kuma Allah ya yi lauhil mahfuzi ومن الثالث على عرشه kaso na uku kuma Allah ya halitta al'arshi ثم قسم الجزء na الرابع hudun kuma sai Allah ya ƙara fasa shi gida hudu وسلك من الجزء الأول sai Allah ya halicci daga na farko عملت العرش maɗaukata al'arshin ومن الثاني الكرسي na biyu kuma Allah ya halicci kursi ومن الثالث kujeran mulki ta na na uku kuma dukkan mala'iku gaji dukkan mala'ikun da kaso ɗaya kat aka yi su
ثم قسم الجزء الجزء الرابع sannan kaso na hudun ma Allah ya ƙara raba shi hudu وسلك من الأول sai ya halitta daga na farko السماوات saman ba- samman bakwai ومن الثاني daga na biyu kuma kasan bakwai ومن الثالث الجنة na uku kuma aljanna da wuta gaba ɗaya da kaso ɗaya aka yi su ثم قسم الرابع sannan ya kasa na hudun kuma kaso hudu وسلك من الأول ya ya halitta daga na farko أبصار المؤمنين wato hasken idanun muminai da suke ganin gaskiya da shi ومن الثاني na biyu نور قلوبهم hasken zuciyarsu shine sanin Allah ومن الثالث na uku kuma نور أنفسهم hasken kawunansu والتوحيد shine tauhidin la ilaha illallah zidduhum bakin kaburi da yace la ilaha illallah sai kaga yaya haske to الحديث ka karanci hadisi da tsawonsa ka ji ka ɗau musu nadin abdurrazaki ka karanci wannan hadisi da tsawonsa ka ji فيه طول akwai tsaho a ciki منه يؤخذ daga wannan ake rika أنه صلى الله cewa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi حسب سائر المسلمين shine asalin dukkan santattu في البداية ya bo daga ciki ya bo cikin littafin albidayatu wan nihayatu الحادي na mahaddacin hadisi ibnu kasirin سنته yayi danganansa في قصة إسلام سواد cikin kissan musuluncin sawadi dan ƙaribi أنه أنشد بين يديه في shi الزمان sawadi dan ƙaribi da ya musulunta ya tashi ya yi kirari gaban manzon Allah ya ya ya Eh, eh, eh. to waya ake nema a wajen sai alaji a fata a cire musu a cire musu ana zuwa za a cire na ji ya kare wani ba shi da to a ji a cire musu a dawo to alhamdulillah ai to amma kuma kamar lokaci da suka bayar ne ko ba shi da kaman eh ya haka ba? To alhamdulillah ya rabbi. Abin yana da daɗi mana. Alhamdulillah ba maso ma daya. Sai kenan to goben Allah da kuma sai a tashi kuma mu je abin da Ibn Kasir ya kawo na annabi cikin albidayatu wan nihayatu ko? To alhamdulillah. Ya kare man Allah ya tafi to mun gode Allah. Allah ya nuna mana yadda muka fara. Allah ya nuna mana karewar wannan wata albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya nuna mana har ma mun gama wannan littafai albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma muna godiya ga duk yan uwa da suka halarta namu ga shugaba ma alhaji ma Allah shi ma yau wajen mu yayi ado kwarai da gaske da yan uwan mu na garuruwa wanda suka zo bude tafsirin maulan mu shehin mu da aka bude yau da kuma suka girmama mu kuma suka halarto dan wannan bisa da muke Allah ya amfane mu da shi fatiha da salatul fati innaka anta samiul alim wallahi sai muka ji kama kai ya kai